وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون جزاكم الله خيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rankon bari birnin niyame domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisin namu mai taken raddi akan shubohin makiya addini game da musulunci wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin suratul bakara idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 169 kahin mu ci gaba kamar yadda muka saba a kowanne ƙarshen shahi muna bijiro da wasu daga cikin shubuhin da suka ta'allaka da shahi a wannan karon ma muna ɗauke da shubuhi guda biyu kafin mu ci gaba shubuha ta farko shine a turawa ne masu karatun musulunci sai su rika hiddo wasu abubuwa masu ɗaure kai suna bazawa a cikin mutane don su nuna gazawar musulunci suka jiho wani kalubale ƙarƙashin hadishin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa da aka ba shi labarin mutunan da ya yi kwana da asuba har aka yi sallar asuba bai tashi ba sai manzo Allah ya ce za ka rajulun ba na shaitanu fi uzunaihi ai wannan mutunan shaidan ne ya gutsari a cikin kunnuwansa to shi ne sai suka shefa kalubale suka ce fahalis shaitanu ya bulu to shin wai har shaidan yana gutsari ana gane da kyau ko wannan ita ce shubuhar wani bai tashi da asuba manzo Allah ya ce ai shedan ne masa hutsari a kunne sai suka ce to wai har shedan yana hutsari to amsa akan wannan tambayar su ma malamai sun jefa musu kalubale ne suka ce musu idan har ya kasance shedan yana ci yana sha to ai ba abun mamaki bane dan an ce yayi hutsari ko yayi kashi tunda sha da ci su suke sa hutsari bayan haka kuma idan ya kasance shi dan ba a ganin shi to shi fitsarin nasa za a gan shi ba sun kun gane da kyau ba shi dan ana ganin shi ba a ganin shi fitsarin nashi tunda ba a ganin shi za a ga fitsarin nashi ba za a gan shi ba kenan dan an ce shi dan na fitsari ba abun mamaki bane tunda ba a ganin shi balantana a game tunda shi me yasa suke suke suke wannan kalubalen to ai mutum yana da sallah asuba kuma ya tashi ga babu hutsari a kunnan nashi ana ga yadda ke to ba a ganin shedanin balle a ga hutsarin nasa bayan haka kuma wasu malamai sun fassara wannan hadisin akan cewa nan kawar manzon Allah yana kinaya ne akan lalacewar kunnan mutum da shedan yayi lalata kunnan mutum da shedan yayi domin larabawa alfasad suna bashi ma'anan albaul ma'ana kenan kamar manzo Allah yana nuhin wannan mutum ai shedan ne ya lalata masa kunnuwa ya toshe masa kunnuwa shi yasa bai ji kiran sallah ba har ya tashi ya sallah laraba suna kinaya akan haka wasu kuma malamai suna ganin kamar anan manzo Allah yana bada misali ne ma'ana misalin wanda zai yi kwana har ai sallar asuba bai tashi ta a lokaci ba kawar misalin wanda shaidan ne ma hutsari a cikin kunnansa hutsarin ya dode masa kunnai ana gane da kyau ku to kenan duk yanda dai aka je dai akwai mahuta in an fassara shi a zahirin shi akwai mahuta in an fassara shi a me yake da suna a majazikin shi akwai me akwai mahuta wannan shine kenan sai shubha ta biyu wannan shubha da za a same ta a cikin littafin rududu ulama'il muslimin ala shubhatil mustashriqin littafi ne wanda jama'atu min ulama suka wallafa sai shubha ta biyu shine a shi ma har yanzu wannan shubhar ta hito ne daga 'yan kalakato da kuma har yanzu turawa makiya addini to mu danganta ta zuwa ga 'yan kalakato don su muka yi sani sosai kuma su suke tare da mu sosai shine suka ce Allah madaukakin sarki ya ce a ayar da muka karanta innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha shedan yana umurtar ku da mummuna aiki da alfasha ana gane da kyau ku to suka ce gashi a hadisi an nuna manzon Allah yana alfasha wal iyazu billah me hadisin me kuma alfashar da suke nihi shine ya zo a hadisi daga ibnu abbas labarin wani mutum da ake ce ma'iz wanda labari ne shahararre ma'iz ya yi zina ne sai yi nadama akan zinar da yi yanzu sai ke tunanin ya zai yi allah ya gafarta masa zinar da ya yi sai kawai a rai ya zo masa mahuta guda ce ita ce ya je a tsaida mishi haddi da ya zo ya isko manzon Allah a masallaci zamne sai ce ya rasulallah inni zanaitu ya ma'aikin Allah na yi zina sai manzon Allah ya kawar da kai ya ƙara juyuwa inda manzon Allah ya kawar da kai ya ce ya manzon Allah na yi zina har sau uku sai na hudu sai manzon Allah ya ce har junin ta kai mahaukaci ne ma'ana manzon Allah da ya kawar da kai da manzon Allah ya so ne ya tahi can ya nemi gafara tunda shi asali zina in kai ba wanda ya gani ba dole bane sai ka ji an tsaida maka da haddi in kai istighfari kai tuba mai kyau Allah yana iya mi yana iya gafarta maka inda yake dole a tsaida maka haddi in aka samu mi in aka samu shaidu aka kama ka to a wani lokacin daga tuba guda ne kawai a tsayar maka da haddi sai manzo Allah ya ce kai ma haukaci ne sai ya ce a ma bi jununun ba ni da hauka sai manzo Allah ya so ya samu mata wata mahuta kamar manzo Allah ya lura kamar da yalla wani wawa wani haka sai ce masa la'allaka qabbalta kai baiwa ba zina bane kai sumbatar ta ne kai yace a'a sai manzo Allah yace masa la'allaka ba shatta baiwa dai rungumar ta dai ne kai yace a'a dai sai manzo Allah yace masa an kahtaha ka sadu da ita ne turmi da tabariya tattawa da alkalami yace eh ya ma'aikin Allah ana gane da kyau ku to su menene alfashar da wai suka ce an ce hadisin manzon Allah ya shine dan ya ce mi dan ya ce mi ya sumbace ta ya rungume ta ya mi ya sadu da ita suka ce ba ta yiwa a ce manzon Allah ya faɗi mi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar mu yi da kissar dai tunda tana da muhimmanci da ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a tambaya wai har yana da cikakken hankali aka ce alahi shalau aka ce ko dai ya sha ka sha wani abu ne ta bai sha komi ba aka sa wani sahabi ya tashi sunsune shi shi bai da komi kawai dai shi imani ne ya kawo su a tsayar masa da me a tsayar masa da haddi da karshe manzo Allah tambaye sa ka taba aure ce ina da aure sai kenan hukuncin sa menene a jehe shi manzo Allah ya umurni aka je aka aka jehe shi to shine sai suka cewa ba ta yiwuwa suka ce wannan hadisin nunin da ya yi na manzon Allah ya faɗi wannan kalimomin nuni ne akan cewa wannan hadisin bai inganta ba domin Allah ya ce manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim kana akan ɗabi'u masu girma ɗabi'u masu kyau mai kyakkyawan ɗabi'u ko baya faɗin me baya faɗin alfasha baya faɗin irin wannan magungunan ana gane da kyau ko to wannan shine kenan an gane shubhar da kyau wannan shubhar kayan mu shiga amsa ta za ku same ta a cikin littafin al-yasarul islami na Dr. Ibrahim Iwat da farko dai wannan hadisin ya inganta ingantacce ne tamkar rana lokacin azhar Bukhari da Muslim sun rawaito sa da ashabu sunan su Abu Dawud su Ahmad da su Nasa'i da su duk sun rawaito shi kenan babu tantama akan ingancin sa da lafuzza kuma bambanta to amsa akan wannan shine kamar yadda dai muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake kowa kyakkyawan dabi'u kuma ya tabbata ma a wani hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al'adara'i fi khidriha manzon Allah ya yi tsananin kumiya hiye da budurwa da take a cikin kejinta ma'ana hiye da budurwa sabuwar balaga manzon Allah ya yi ta kumiya idan muka binciki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga so da yawa idan ya zo bayanin al'amari na abin da ya shahi mu'amala ta aure manzo Allah kinaya yake baya faɗi kai tsaye duk abin da ya shahi al'aura manzo Allah yana kinaya baya faɗi kai tsaye misali wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayar ya ne ya kamata mace ta yi tsarki sai manzo Allah ya nuna ce mata idan haila ki ta kare ki samu ruwa ki yi wanka ki samu turare ki sa tace ya ne zan yi wankan ya ne kuma zan sa turaren sai manzo Allah ya ce ki dai yi tsarki ki dai yi tsarki sai manzo Allah ya duke kansa mana yana jin nauyin ya mata ne bayani to an yi daidai Aisha na nan sai Aisha ta shayo ta ta sa ta lungu ta ce abinda manzo Allah yake nihi ga yanda ake wanka da yake ki sa turare shine turaren nan idan kika yi tsarki sai ki dauko danyin turare ki sa auduga kada ki daddago sai ki daddallafa ma al'auraki ma'ana ki dan daddaga a bakin al'auraki ana gane da kyau ku duk da a wannan lokacin manzon Allah ya halatta yi wannan amma yana shin me yana shin nauyin yayi wannan bayani to hadisai ga sunan da dama da suke nuna haka to amma idan ya kai wuri ne wanda yake mai hatsari abin da ya shahi musamman tsayar da haddi ana gane da kyau ku to manzon Allah a nan yana hiddo magana baro baro ma'ana dan saboda tantama ta huta domin shi tsayar da haddi shubuha kaɗan tana sa a ami a bar wannan haddi yanzu da a ce da ya zo ya ce ya yi zina sai ce kai ban yi ba shi ke nahu sai a kyale shi ko kuma aka ce a'a yana ɗan taɓe hankali shi ke nahu sai a kyale shi da ya tahiya ta da shi ke nahu sai a kyale shi ba a nemo shi a ce sai an tsaye mai da shi to amma dan saboda abu ne wanda yake mai hatsari zai kai ga kisan rai to shi yasa sai manzo Allah ya hutu baro baro yayi ne yayi irin wannan ne yayi irin wannan tambayar ana gane da kyau ko kina a takaice dai a masu inkarin wannan hadishin ba su da ta cewa a kai ma'ana dai abinda suka saba ne na kokarin karyata sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abinda suke shingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan a takaice za mu tashi aya ta 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءنا
jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah kuma idan aka ce musu su mushrikai da yahudawa da nasaru idan aka ce musu ittabi'u ma anzala Allah ku bi abinda Allah ya sabkar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a za dai mu bi abinda muka samu iyayenmu a kai shine ma alfaina ai ma wajadna alaihi aba'ana a'a mu dai za mu bi abinda muka isko iyayenmu suna yi sai Allah ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ko da ko a ce iyayen nan nasu ba sa hankaltar komai kuma sannan ba shiryayyu bane ma'ana ko da a ce iyayensu mahaukata ne za su bi su akan wannan haukar ko da a ce iyayensu akan bata suke za su bi su akan wannan batar wannan alistifhamul inkari ne tambaya ta jewa kalubale ashe idan kuka fahimci wannan ayar me take nuna muna mutum a koda yaushe abin da ya kamata ya yi tinkaho da shi abin da ya kamata ya dogara da shi shine dalili ba wai mi ba dalili ba wai mi ba ba wai iyaye ba da kakanni ana gane da kyau ko lokacin da sunna ta bayyana babban dalilin masu inkarin sunna yan bid'a da suke inkarin sunna shine ai ba haka iyayenmu suka yi ba shekara da shekaru iyayenmu na yin haka to duk iyayenmu da suka yi haka nan kenan kasa ne ana gane da kyau ko da abin da ya kamata haka kun ga wannan rishin hujja ne wannan sai nuna cewa ba da dalili da iyayena haka suke yi ko iyayena ba haka suke ba manhaji ne nawa hanya ce ta wa hanya ce ta mushrikai ana gane da kyau ko wannan shine kenan kina a koda yaushe dalili zaka kalla ya Allah ya ce ya annabi ya ce ba wai ya iyayena suke ba ko ya abuka isko iyayenmu suna yi akwai ɗaya daga cikin abiya cikin Ali bin Abi Talib da yake nuna muhimmancin ko yake nuna rishin darajar maimakin suna kaman mutum ya bar dogara da iyayensa ya dogara da dalili yake cewa kuni bin man shi ita wakta shi ba adaba yugni ka mahmudahu anin nasabi yace falaisa yugni alhasibu nisbatahu falaisa yugni alhasibu nisbatahu yake cewa ka kasance dan wanda kake so in dai har zaka kasance mai ladabi da addini ana gane da kyau ko in kana so ka kasance dan fir'auna in kana so ka kasance mai yake da suna dan hamana in dai kai kana da addini kana da kyaukyawan ɗabi'u yace yugni ka mahmudahu anin nasabi to wannan addinin da ke gare ka da ɗabi'ar da ke gare ka ta wadatar maka daga mi daga dangantakar ta wadatar maka daga mi daga iyayen wa'annan iyayen naka dangantakar ka da su ba za ta mi ba ba za ta mi ba ba za ta cutar da kai ba ana gani da kyau ko dangantakar dan annabi nuhu da annabi nuhu ta amfanar da shi ba ta amfanar da shi ba dangantakar matar fir'auna da fir'auna ta amfanar da shi ba ta amfane shi ba kuma ba ta cutar da ita ba ana gani da kyau ko sai a ƙarshe yake cewa laisal fata man yaqulu kana abi lakin alfata man ya kulu ha anada kenan ba shi bane madogara ka ce ma'aifina ya kasance kaza a a madogara kai ya kake a takaice dai ba da dalili da iyaye da kakanni abu ne wanda yake mai mutum zai alfahari da shi amma dai ba shi bane abun duba dangane da makoma ta alkiyama da kuma makoma ta rayuwa ta addini mai Allah ya ce a gaba ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون jazakumullahu khairan Allah madaukake ce wa masalul ladina kafaru kuma misalin waɗanda suka kafirta ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u kawar misalin alladhi yan'iqu ma'ana ai alladhi yusawwitu alladhi yunadi kawar misalin wanda ke kira ne bima la yasma'u ai biman la yafham kama wanda ke kiran wanda baya fahimta ne illa du'a'an wa nida'an sai dai jin kiran kawai yake yi da kuma roƙon da yake masa summun su abin nan da ake roƙo da ake bauta ma summun ne ma'ana ba sa shi bukmun sannan kuma bebaye ne umyun sannan kuma makahi ne ba sa maganinsu fahim la ya aqilun kai ta dai su ba su da hankali ba sa hankaltar abin da kuke bautar da kuke yi musu nan malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya misalta masu bautar gumaka ne da kawar misalin mutum da yake ma dabba magana idan kana ma dabba magana misali raƙumi kana magana da shi ko jaki ka zo kana mishi magana iyakar dai shirmego to kamar ka zo kana ma jaki hira ne kai jaki ji a yi na sha wahala hala ga da kyau ko yanzu shi jakin dai zai yi sautin naka amma zai fahimci abin da kake nihi bai ma ya kara maka wata wahala in bayan shi kake yana iya ya halbe ka ana gane da ke ko suka ce ai a halbi ga dan shaki gado ne ko to wannan shine kenan to kenan wannan zai ji dai sautin amma ba zai san me kake me kake roƙo ba shine ma'anar la yasma'u ai la yafhamu ma taqul bai ma bai ma fahimtar abin da kake faɗi wasu malamai kuma suna kwatanta shi da kawar misalin wa'anda shiryuwa ta hudda tsammani daga gare su ma'ana wa'anda Allah ya kaddara ba za su shiryu ba to su duk wa'azin da zaka musu suna dai ji ne amma ba za su mi ba ba za su fahimci abinda kake kake faɗa ba dan mi dan saboda ya zo a kaddarar su cewa ba za su musulunta ba a takaice dai wannan kalubale ne ko kuma nuna wautar waɗanda suke bauta ma wani Allah ne wanda baya ji baya gani kun baya fahimta ko hankaltar abin da suke bukata a gare sa malam mu gaba يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جزاكم الله خير واصل نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه نعم إن الله غفور رحيم jazakumullahu khairan Allah madaukaki yake cewa innama harrama ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga kyaukyawan abin da muka arzita ku malamai suka ce tayyibat ana nan ana nihin halal ku ci daga abin da yake halal na wanda muka arzita ku washkuru lillahi kuma ku yi ma Allah godiya in kuntum iyyahu ta'budun in dai har kun kasance shi kadai kuke so ku bauta ma ma'ana nan Allah madaukakin sarki yana namu daga cikin ni'imar da ya muna ya sabbo muna arziki da zamu ci kuma wannan ni'imar da ya muna ya cancanci mu gode masa godiya ko akan ni'ima shine ashkuru 'ala al-ata'i Allah ta'si bihi man a'taka godiya akan ni'imar da aka maka shine kada ka sanya wannan ni'imar hanya ta sabon wa ta sabon wanda ya maka ni'ima in kai haka ka yi godiyar maye in kai haka ka zaman to butulu kenan godiyar Allah akan arzikin da ya muna na abinci shine bayan mun ci abincin mu gode masa ta hanyar yin ibada shine bambanci tsakanin ashukru da alhamd ashukru yakunu bil qawli wal fi'li wal hamdu yakunu bil bil qawli faqat kenan shi ashukru yana kasancewa ta hanyar godiya ka ci abinci sai ka ce alhamdulillah sannan kuma cin abincin nan da kai kai niyyar zai kara maka kwarin gwiwa ne a wajen bautarwa bautan Allah misali ka ci abincin sai ka tashi kai sallah to ka gani kayi ashkur ta baki da kuma me da kuma na aiki kenan shi yasa aka kawo washkuru lillah da an ce wahmadu lillah sai kasance alhamdulillah kawai da zaku cewa kenan ashkuru a'ammu min alhamd Allah yace innama harrama alaikumul maita sanadai ba abin da Allah ya haramta muku in ba mushe ba waddama da jini wa lahmal khinziri da kuma naman aladai wa ma uhilla bihi li ghairillah da kuma abin da aka yanka shi ga wani Allah ma'ana abin da aka yanka don wani Allah ba don Allah ba shine ma'anan wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghaira baghin amma dukkanin wanda ya tilastu ghaira badin ba tare da ya nemi abin ba ta hanyar haram wala adin kun ba tare da ya ƙetare iyaka ba ma'ana ba tare da dan kawai ƙetare iyaka ba ne fala ithma alaihi to babu lahi a kansa dan ya ci wa'annan abubuwan da aka hana inna allaha ghafurur rahim lallai allah ghafurin ne mai gafara ne rahimun sannan kuma mai jin kai ne wannan ayar ita ce dalili akan ka'ida usuliya da suke cewa al'aslu fil ma'kulatil hil illa bi dalil asali duk abunda ake ci shine halal ne ma'ana asali duk dai abin da za ka iya cinsa to halal ne sai da dalilin da ya nuna cewa a'a wannan bai halatta ka ci sa ba ba san ko ana gane da kyau ba domin wannan ayar da ta zo bayani sai ta yi bayanin abin da yake haram don mi don saboda abin da yake haram kaɗan ne amma abin da yake halal fa ya fi yawa yanzu ko kai kanka ka zamna kai bincike ka gani abin da Allah ya haramta a ci da wanda ya halatta a ci wanne yi wani yawa a wanda aka halatta asali shi wanda aka halatta makin baya da iyaka amma wanda aka haramta kayyadadde ne ana gane da kyau ku gashi nan ne ayat ta faɗi na farko shine almaita mushe ana gane da kyau ku me ake ce ma mushe shine abinda ya halatta a ci da ya mutu ba ta hanyar yanka ba ko kuma ta hanyar harauta wadda ta halatta za mu gani akwai aya akwai sura ta harauta na gaba shine jini baya halatta shan jini ana gane da kyau ko wanda kun ga suwa ke ta'amuli da jini bokaye ko su ke ta'amuli da jini masu tsafi domin shedanun aljannu ke son jini don su dama abinda Allah baya so shine suke so na gaba shine lahmul khinzir naman alade ana gane da kyau ko wa ma uhilla bihi li ghayrillah da dukkanin abin da aka yanke ba dan mi ba ba dan Allah ba ko ba da sunan Allah ba ko da sunan Allah ne in dai ba dan Allah aka yanke shi ba aikin banza ne ana gane da kyau ko dan buka yana iya zo wajen yanka ya ce bismillah amma shi da niyyar shi dan me yanka dan shedani shi ko to wannan shine kenan kenan a an mu dai a ce da abin da aka yanka ba dan Allah ba dan ana iya a yanka ba a ce bismillah ba kuma ya halatta idan kasance an mine ne an manta ne ko ko idan kasance mutum bai san da ana bismillah ba kamin a yanka wannan shine kenan ko kuma misali ahlul kitabi da zasu yanka su ma ya halatta a ci nasu ana gane da kyau ko to kun ga wannan sune abubuwa guda hudu da ayat ta bayyana sai Allah ya ce amma daga cikin ni'imar da ya muku idan har larura ta kama ba ku da abun da za ku ci sai wannan abubuwan da aka haramta to ya halatta ku ci wannan ayar kuma dalili ce akan ka'idar ad-daruratu tubihul mahzurat larura tana halatta abun da aka hana ana gane da kyau ko amma kuma suka ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kayyade ta da kaddara ne ma'ana daidai gwargwado ne bil misali yasadhil maqal mutum ne yake cikin dashi yake cikin balaguro sai guzurin sai yanki da sauran kuma tahiya bai da abin da zai ci yana nan zamna kuma sai ga wata mai yake da suna wata akuya tana dokar rai a gaban shi ta wuntsile an san ta wuntsile ko ta sheka lahira to a wannan lokacin sai ka ce maraba daga sassa ana gani da kura ta ga bakar akuya shine karin magana maraba daga sassa kura ta ga bakar akuya ma'ana bakin nan nata ita tsammanin take ga sassa ce ko to ci kawai za a yi to ai ko ba ma baka bace ita kura ai haka za ta ci abinta to wannan shine kenan a wani lokacin ya halatta ka ci amma ka ci daidai gwalgwadon ci baya halatta in zaka tashi ka ci a to bari in yi guzuri yan gida su ma sun yi abu nama bari a kai musu su goge su goge waya ko wannan shi ne to in kai haka yanzu kuma an yi ka wuce mi shi ne gaira bagin wala adin ko shi ne wala adin he wala adin kenan in kai haka ka ketare iyaka shi ne suke cema abdarura su to kaddaru bai kadari ha ka ce ka koshi shi kenan sai ka tashi ka bari nan ana gane da kyau amma in kai guzuri to wannan haramun ne a gare ka wallahu ta'ala a'lam a takaice dai wannan ayatan nan muna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muna ta yanda yana lura da lokacin da muka shiga matsala da lokacin da muke cikin kunci yana sauƙaƙa muna wannan dama shine asali daga cikin asallai na shari'ar musulunci almashaqqatu tajlibu at-taysir malam mu je gaba إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا كما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya sabkar na littahi wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma suna saye da wannan wata daudar duniya yar kaɗan ma'ana dan saboda wata daudar duniya sai su canza abin da ya zo a cikin littahi ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar to wayannan ba abin da suke cima kansu a cikin cikunan su in ba wuta ba wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah kuma Allah ba zai musu magana ba a ranar alkiyama ana nuhin magana ta rahama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana ba zai gafarta musu ba walahum azabun alimun kuma suna da azaba wadda take mai radadi wannan ayar kamar yadda yazo a cikin tafsirin Ibn Kathir ta sabka ne akan Yahudawa domin Yahudawa sun boye abinda suka sani a cikin littafin su na siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya bayyana sai aka samu su yahudawa sun yi kwamba ma'ana sun yi jama'a za su je don su musulunta to sai wani daga cikin shugabansu ya yi magana da wasu daga cikin manyan malaman ya ce to kun gani mutanenmu suna so su je su musulunta don siffar da suka gani a littafinmu suna ganin ta yi daidai da wannan mutunan ya za a idan mu hana su shiga musulunci to shine sai malaman suka zamna waɗannan ayoyin da suke a cikin littafi na attaura suka juye su ana gane da kyau ko ta yanda za su kwatanta musu da cewa wannan mutumin ha siffan nan ba tabbata a cikinsa ba sai suka zo duk siffofin da aka gayi a cikin attaura suka juye su da wata fassara ta daban dan su kawar da wa'ancan yan uwan nasu a wajen me a wajen musulunta to shine Allah ya sabkar da wannan ayar Allah ya ce masu ɓoye abinda Allah ya sabkar na gaskiya kuma dalilin wata daudar duniya to su san da ba abinda suke cima cin cikin su in ba mi ba in ba wuta ba Allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba a ranar alkiyama kuma suna da azaba mai radi wani mai hikima yake cewa la taqrabil amra al harama fa innahu halawatuhu tafna wa yabqa mariruha yace kada ku kada ku kusanci abin da yake haramun domin shi abin da yake haramun daɗinsa ɗan kaɗan ne zai ƙare da sauri sai ya kasance abin da zai yi saura shi ne yake da suna maɗacinta mana ɗacinta mana zaƙin na saurin ƙarewa sai ya yi saura shi ne ɗacinta yake ne da ɗacinta shi ne azabar da mutum zai iske ya na a ranar gobe kiyama ranar da in an shi an shi ne gaba ɗaya mai Allah ya ce a gaba أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار واصل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد جزاكم الله خيرا الله مدوكake ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ai wa'annan sune ishtaraw ai istabdalu ad-dalalata bil huda sune wa'anda suka canza shiriya da bata ma'ana suka bayar da shiriya suka karbi ni suka karbi bata wal'azaba bil maghfira kuma su ne waɗanda suka canza gafarar Allah da azaba ma'ana suka ba da gafarar Allah suka karɓi mi suka karɓi mi azabarsa ana gane da kyau ko sai Allah ya ce fama asbarahum ala nar to me ya kai hakurin su akan wuta ana gane da kyau ko wannan me yake da suna al-istifhamu at-tawbihi ne ma'ana tambaya ce wadda take nuna munin abin da suka yi ma'ana ya za a ce suna da hankali za su bayar da shiriya su karbi bata ya za a ce suna da hankali za su barin gafarar Allah su karbi mi su karbi azabarsa shin za su iya yin haƙuri akan azabar Allah ana gane da kyau ko wannan shine ma'anar al-istifhamu at-tawbihi sai Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq ma'ana Allah zai musu wannan azabar ce domin ya sabkar da littahi ne da gaskiya kenan duk wanda ya juye gaskiyar to tabbas yayi babban ta'addanci wa innal ladina ikhtalafu fil afil kitabi lafi shiqaqin ba'id kuma lallai wa'anda suka musu suka samu sabani game da littafi to suna a cikin rarrabuwa mai nisa ma'ana duk wanda suka rabu da alkur'ani mai girma to kun ba za su taba haduwa akan wani abu ba yahudawa da suka ki alkur'ani har kansu ya hadu kansu ya hadu bai hadu ba har yanzu zaman da ake yi wanga yakin da kuke ji ana yi tsakanin isra'ila da menene har yanzu a cikin su a tsakanin su akwai wanda suna kyamar wannan yakin akwai wanda suna kiyayya da wannan shugaban nasu da lokaci zuwa lokaci zaka ji labarin a kasar ta isra'ila ma ana zanga-zanga bu su yadda da wannan mulkin ba da ake yi ana gane da kyau ko yan shi'a da suka ki wannan alkur'ani da yake a hannunmu suka rike nasu domin su ma suna da wani alkur'ani wanda ya sha bamban da wannan kansu ya haɗu a ai ga sunan kun ji abin da suke fama da shi ko wannan shine kenan ma'ana dai alkur'ani shine abin da zai haɗa kan musulmai in dai har musulmai sun yi imani da alkur'ani to wannan alkur'ani shi zai haɗa kawunansu a wuri guda sai dai ya kasance abinda za a samu sabani na fahimta na fassara amma dai asalin madogarar a ina take a wuri guda take wannan a mai da suna shahin a cikinsa akwai shubuhohi guda biyu da za mu ba da amsar su shubuha ta farko shine wannan shubuhar hatta karatun da muka yi da ya wuce yana da alaka da ita wannan ma yana da alaka da ita shine a makiya addini ne suka ce musulunci yana yin watsi da hankali yana rataya hankali ga alkur'ani da hadisi sai ya kasance hankali baya da wata daraja hankali in ƙur'ani ya zo ya gane ko bai gane ba zai bi hadisi in ya zo hankali ya gane ko bai gane ba zai bi ana gane da kyau ko suka ce kinan me amfanin hankalin in dai har ba za a ba shi dama ya fahimci abin da aka umarce shi ba ana gane da kyau ko kenan su mi suke so ya kasance hankali shine gaban mi gaban nassi gaban alkur'ani da hadisi to wannan ita ce shubuhar wannan shubhar za ka same ta a cikin littafai masu yawa daga cikinsu as'ilatul asri al-muhayyira wani wanda littafin muhammad fatahullah ne kaulan wannan shubhar ta yi tasiri hatta a cikin wasu daga cikin musulmai wanda har yanzu zaman da muke akwai wa'anda ingantar da hadisi da daɗifantar da shi da hankali ne suke aiki 'yan kalakato suna daga cikinsu wanda kuma na taɓa jin shugabansu ya faɗi wannan ya ce ni duk hadisin da bai daidai da hankali ba ya ce ba na karɓansa to dama wace karɓa ai dama ba karɓa yake ba ko to wannan wai kaman yana dubara ne ga waɗanda ga wanda ba su fahimce shi da kyau ba duk hadisin da ya suka ga manzon Allah ni ba na tare da shi to asali ai kai musukin manzon Allah ne Allah ga da kyau ko duka wa'annan yana faɗin su ne musamman ga masu ikirarin su masoya manzo ne don kada su kishi wannan shi ne kenan to a takaice dai a kunshi an gane shi bahar ko musulunci ya yi watsi da hankali don saboda hankali shi ke bi ba shi ake mi ba ba shi ake bi ba to a kai tsaye amsar da za a ba su shine ne babu addinin da ya kula da hankali ya darashta hankali kamar addinin mi kamar addinin musulunci domin musulunci gaba ɗayansa ya zo ne don saboda kare wasu abubuwa guda biyar da ake ce ma almakasidu alhamsa ana gane da kyau ku manhohi guda biyar da musulunci ya zo karewa abu na biyu daga cikin wannan manhohin shine al'akulu shine hankali sai musulunci ya hana duk wani abun da zai iya lalata hankali musulunci ya hana sa shaye-shaye musulunci ya hana dan mi dan kare hankali ana gane da kyau ku kaza musulunci ya hana dan mi dan saboda a kare hankali wannan kawai bai sai nuna darajar hankali ba a musulunci bayan haka ma kai shari'a ta musulunci ma ba ta dora maka komi sai kana da me sai kana da hankali shi suke ce ma al'aqlu manatu taklif hankali shi ke sa a dora maka shari'a in baka da hankali baka da addini shi yasa mahaukaci yayi sallah ko kai yayi duwa su dai kan ma yayi ma shi yayi alheri dan in ya zo ma zai sa mutane dariya ko ya bata mutane sallah sai in ya kasance irin masu natsuwa ne irin wannan a takaice dai kun ga yadda musulunci ya aiki da me da hankali ya darashi da hankali sannan abu na biyu abin da ya sa musulunci ya gabatar da nassi akan hankali don saboda shi hankali a koda yaushe mabukaci ne shi kuma nassi a koda yaushe mai biyan bukata ne waye nassi ya kace nassi ya ke ne alkur'ani da sunna ko dukkaninsu daga wajen wa suke daga wajen Allah madaukakin sarki al'imamul ghazali rahimahullahu ta'ala wanda shi ma da ya tasirantu da wannan fitinar amma da ƙarshe da ya komo akan hanya har ma wani misali ya bada dangane da hankali da kuma nassi ya ce misalin hankali da alkur'ani da hadisi ma'ana da nassi misalin hankali da addini kawar misalin mutum ne da yake da tare da ɗansa a cikin daji shi kadai a cikin gidansa da ya zo rasuwa sai ya ce ma dan nasa kaga wannan shibkar ma'ana a cikin gidan akwai wata shibka wani flare wani hore mai kamshi ya ce kaga wannan horon kada ka yi sake ka cire sa ka kula da shi kada ka bari ko ɗaya rana a ce babu wannan horon a cikin wannan gidan lattizin sai ya rasu yanzu bayan rasuwarsa sai yaron ya rika kawo wasu filorori ma'ana wasu hure wasu shibkoki yana sawa a cikin gida shibkokin da ma sun yi shibkar da ma'ahin shi ce kula da ita kamshi to shi a tunanin shi don saboda kamshin horon ne ma'ahin ya ce kar a me kar a hudda shi to kawai sai ce tunan na kawo wanda yi shi kamshi bari ma in hudda shi sai ya cire wannan horon radda ya cire wannan horon daga cikin gidan a ran nan sai ga wani katon maciji ya hito ya sare shi yanzu da wannan macijin ya sare sa sai ya fara tunani abin da ya zo masa akai shine ashe ma'aifinsa ya ce kada ya cire wannan horon ne don saboda wannan horon kariya ne daga mi daga wannan macijin ashe ba wai don kamshin ba ne kawai kun ga shi a hankalinsa me ya fahimta don kamshi ne aka ce to ga wanda ya yi kamshi ana gane da kyau ko hankalin ya tseratar da shi bai tseratar da shi ba da ya yi aiki da dalili dalili shine maganar da wa ya faɗa masa ma'aikin nasa ya faɗa masa da ya yi aiki da waccan ana gane da kyau ko da za a tsira ko ba za a tsira ba da za a tsira to misalin hankali da nasi kenan ma'ana in nasi ya ce ka yi abu ko baka fahimce sa ba to ka san da tabbas akwai wani mi a ƙarƙashin ƙasa akwai wani amfani da mi da za ka samu wannan kinan shi zai sa musulmi ya gabatar da nassi akan me kan hankali a alkur'ani akwai ayoyi da yawa wanda har yanzu ba a iya gane tantagariyar manufar ayoyin ba amma kuma mun yi imani da su ko mu imani ba Allah ma da kansa yace fihi ayatun mushtabihatun wa ukharu fihi ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat malamai suka ce mutashabihat sune irin ayoyin da Allah ma da kanshi me yace me yace a gaba a warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina ana gane da kyau ko a cikin ayar ma da kanta kamar Allah ya nuna cewa ba kowa ya san ma'anar me ba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah na'am haka ne dai ayar take huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat hunna ummul kitabu wa ukhar mutashabihat ana gane da kyau ko wannan shine kenan to kenan kun ga alqur'ani yana da irin waɗannan ayoyin amma kai musulmi sai ka gabatar da me ka gabatar da ayar akan me akan hankalinka dan hankalinka kasashe ne bai iya gane komi wannan shine kenan kenan a takaice dai da musulunci ya gabatar da hankali ba don komai ya gabatar da nasi ba don komai ba don saboda shi nasi mabukaci ne kuma musulunci bai yi watsi da hankali gaba daya ba idan ka diba alkur'ani ayoyi ga sunan da dama afala ta'qilun afala tadhakkarun la ayatin li ulil albab ma abuta hankali inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa yatafakkaruna fi khalqi samawati duka aiki ne da mi aiki ne da mi aiki ne da hankali wannan shine kenan daga cikin malaman da suka rudu da wannan na gabatar da hankali akan nassi akwai har yanzu al'imamu fakhruddin razi yana ɗaya daga cikin malaman da suka jarabtu da wannan a farkon rayuwarsu su ake cewa malaman ilmul kalam da shi ma ya fitinu da wannan fitinar amma da ƙarshe sai Allah ya tarha ma gumbarsa nono ana gane da kyau ko sai ya bar wannan tafarki na gabatar da hankali akan me akan nassi har ma sai da ya kai me yake da suna ya rubuta waƙe akan akan da na sani da nadama da wancan tafarkin da ya bi a da daga cikin abubuwan da yake yake faɗa yake cewa yake cewa nihayatu iqdamil uquli iqalun وأكثر فعل وأكثر فعل العالمين ضلال yake cewa ƙarshen mutum ya gabatar da hankali akan nassi shine bata shine shiga cikin rikici ma'ana in mutum har yace hankalinsa zai gabatarwa akan nassi na alkur'ani da hadisi to zai mi zai rikice zai shiga a cikin dimuwa domin hankalinsa bai isa ya shiryar da shi ba a hanyar da ta dace sai dole yayi amfani da mi da wannan nassosin wannan shine kenan a takaice dai musulunci bai watsi da hankali ba abinda musulunci ya umurce mu aiki da hankali amma idan hankalin ya ci karo da alkur'ani da sunna sai ami sai a gabatar da alkur'ani a gabatar da nasi akan me akan me ke da suna akan hankali sai shubha ta karshe shine har yanzu makiya sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƴan kalakato da makamantansu suka ce wasu hadisan manzon Allah suna suna cin karo da alkur'ani daga cikin misali hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lakum maitatani wa damani an halatta muku mushe guda biyu da kuma me da kuma jini guda biyu fa'ammal mai ta tani falhutu waljarat mushe guda biyu shi ne mi hwara da kihi ana gane da kyau ko? to shi ne an sai suka jiwa kalubale suka ce taya ga allah maɗaukakin sarki ya ce hurrimat alaikumul maita waddama ya allah ya ce ya haramta muna mushe da jini kuma sannan wani hadisi ya zo ya ce muna an halatta muna mushe guda biyu hwara da da kihi ana gane da kyau ko kuma zancen nan da nake muku ƴan kalakato su yanzu a fahimtar su kihi sai an mi sai an yanka fara ba sai an mi a inda ya fara kace yanka sai ka yanka za ka ci to kama aje kama huta da can fara ana gane da kyau ko ko kihi ma ƴan ƙanana ƙanana manya ne ake cewa a ɗan yanka ko shi ai dan saboda a hudu wani abu ne da yake jigo to wannan shine kenan su a ra'ayinsu kihi sai an yanka fara ma sai an mi fara ma sai an yanka dalilin su ga aya kidan su ba su aiki da mi ba su aiki da wannan hadisin a takaice wannan shubuhar zaka same ta a cikin hujjiyatu sunna wa musalahatul muhaddithina wa alamihim na doktor abdul muta'al muhammad muhammad ana gaya da kiko doktor abdul muta'al muhammad a takaice wannan hadisi ingantacce ne babu tantama akan ingancinsa sannan kuma su kansu bayan ba su fahimci hadisin ba alkur'ani ma ba su fahimce sa ba domin a alkur'ani allah maɗaukakin sarki da kansa ya halatta cin abin da yake a cikin ruwa kata'an mushe ko rayayye kamar inda allah yake cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu an halatta muku abinda kuke farautowa a teku da abincinsa da cinsa ana gaya da kyau an halatta muku ku yi farauta kuma ku ci to kuma kai sai wannan ayar bata bayyana ba da mushe ko babu mushe a ciki kenan wannan ayar ta nuna mai halaccin cin kihi ko da ba a mi ba ko ba a yanka shi ba bayan haka idan kuka lura likitoci ma sun yi bincike sai suka gano jini da yake cikin hwara da jini da yake cikin mekar suna kihi da sauran namomin dajin ruwa ya sha bamban da jinin da yake akan sauran dabbobin da suke rayuwa a ban ƙasa ana gane da kyau ko domin abin da ya sa aka ce mushe baya halatta a ci don a kare lahiyar 'yan adam ne domin daga cikin binciken da likitoci suka yi da dabba ta mutu jinin da yake a cikinta kai tsaye yake juyewa ya koma microbe koma cuta da sauri shi yasa zaka ga musulunci sai ya halatta sai dabbar da aka mi aka yanka yankawar da aka yi jinin nan da yake zubowa shine zai hana in dabbar ta mutu microbe ta mi microbe ta shiga kina wannan jinin da ake zubdawa kawan da a ce dabbar ta mutu jinin bai fito ba to jinin zai zamanto menene zai zamanto cuta ne to shi jinin kwara da jinin kihi ba ɗai yake da me ba da sauran jina ne shi yasa shi aiko kama yanka ba ka ganin shi misali hwara ka taɓa ganin jinin hwara sai dai ka gare ɗan ɗan shashasha ma ba ka cewa jini ne to wannan shi ne kenan a takaice wannan duka yana nuna muna dukkanin wanda ka gaina inkarin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya cikin biyu ne in ma dai jahilci ne ko kuma me ko kuma son rai amma wanda yake babu son rai a cikin lamarinsa a hankalce ma kawai zai iya gaskata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka yi kama da haka wannan shine kenan a takaice raddi akan wannan shubha malamin shi gaba
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون جزاكم الله خيرا الله مدوك yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba shi kadai bane albir albir ismun jami'un lil khair kuma ana fassara shi da ismun jami'un li ta'atillah ma'ana ba shi kadai bane biyayya ga Allah ba shi kadai bane alkhairi da zaka yi don neman kusanci ga Allah ba shi kadai bane biyayya ga Allah an tuwallu wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku kibalal mashriqi wal maghribi a bangaren mahutar rana da mafadarta dalilin sabkar wannan ayar shine yahudawa sun kasance suna sallah kuma in suna sallah suna kallon yamma ne su kuma nasaru sun kasance su ma suna sallah in suna sallah suna kallon gabas ne yaushe suke ba dalili to ai ma muna sallah kenan mu da kudin mine ne a duka dai ne to shine sai Allah ya sabkar da wannan ayar ya kore abin da suke nihi yace ba shi kadai bane hukum ba shi ne ma ba biyayya ga Allah wai dan kai sallah ka kalli gabas ka kalli yamma irin sallar da ku kuke yi Yahudawa da Nasaru walakin birra sai dai biyayya ga Allah man amana billahi wal yawmil akhir ba wanda yake mai biyayya ga Allah sai wanda ya imani ga da, da Allah da ranar ƙarshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafi ana nufin alkur'ani ko wan nabiyina da kuma annabawa idan kuka lura a cikin wannan arkanul imam sitta ko khamsa sun zo ko guda ne babu a ciki shine al-imanu bil qadr ko wannan shine kenan to shi ma yana iya shiga ciki ana gane da kyau ko domin ai sun ki imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai kai imani da manzo Allah ka imani da kaddarar Allah don Allah ne kaddara Muhammadu ya kasance shine rasulullah ana gane da kyau ko wannan shine kenan wa atal mala kuma suka bayar da dukiya ko ya bayar da dukiya ala hubbihi akan yana son dukiyar ya bayar da dukiya akan yana son dukiyar ba wai don bayar da iya bane ya bada ya bayar da wannan dukiyar zawil qurba ga makusanta ma'ana danginsa wal yatama da kuma marayi wal masakin da miskinai wa bin sabil da kuma 'yan tafarki wanda suke a cikin balaguro guzurinsu ya ƙare wasa'ilina da kuma masu roƙo amma ana nuhin wasa'ilina ma'ad darura da masu roƙo amma dalilin darura wanda roƙon ya halatta mi ya halatta a gare su domin akwai wanda roƙo bai halatta a gare su ba kaga su ba a sa su a cikin wannan kenan da da masu roƙo wanda roƙo mai ke da suna ya halatta a kansu wa riqabi haka kuma ya ciyar da dukiyarsa a wajen 'yantar da bayi wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah sallah irin ta Allah da annabi ba sallah irin tasu ba yahuda da nasaru wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu kuma masu cika alkawali idan suka yi suka doki alkawalin was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i to kun ga nan imanin da kadara ma yazo wasabirina da kuma masu haƙuri fil ba'sa'i al ba'sa malamai suka ci shine al fakar masu haƙuri a lokacin talauci lokacin fatara wad-darra'i malamai suka ce ad-darra shine al marad da kuma lokacin rishin lahiya wa hinal ba's da kuma lokacin tashin hankali ma'ana lokacin yaki ana gane da kyau ko ga wannan abubuwan guda uku babu yanda za a yi mutum ya rabu da su ana gane da kyau ko sati ba zai wuce ba sai ka gamu da wannan in ma ba a gamu da talauci ba a gamu da rashin lahiya ko yan majinan nan kai ai tana ciki ko ko dan tuntube kai yana daga ciki haka kuma da wani tashin hankali misali iyali su tada maka hankali duk yana a ciki wannan shine kenan wani mai hikima yake cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية yace abubuwa guda takwas ana gane da kyau ko suna gudana akan mutane kai dole ma ne mutum sai ya gamu da wa'annan abubuwa guda takwas daga cikin su yace wataran farin ciki wataran me bakin ciki duk yanda kake wataran sai kai farin ciki wataran sai ka dara duk tuzurancin ka wataran sai an dan faranta maka da rai ana gane da kyau ko irin masu dan turo mai sajikin nan ka birge su kaga an maka ai ba dake ka nema ba ko baka da laifin komai an dan fara kai ma ka dan jiyo abinda masu aure ke ji wallahi shine kenan da kuma mi sukmun wa afiya ko wataran ba lahiya wataran da mi wataran da lahiya wataran akwai wataran babu wataran tsanani wataran mi wataran sauki wataran ana tare wataran kuma ami wataran an rabu wannan shine kenan kenan dole sai an yi haƙuri in kana so ka zama mutumin kirki sai ka yi haƙuri a cikin irin wannan jarabobin ula'ika alladina sadaqu to wayanda suka sifanto da wannan sifar su ne wayanda suka yi gaskiya ula'ika alladina sadaqu fi imanihim su ne wanda suke da imani na gaskiya wa ula'ika humul muttaquna kuma wannan su ne masu takawa in kana son ka san masu takawa to karanta wannan ayar me Allah ya ce a gaba
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان na'am ذلك تخفيف من ربكم ورحمة Mm.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم wasi Mhm.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون jazakumullahu khairan Allah madaukake yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla yana daga cikin kulliyatul qur'an suke cewa kullu lafzi kataba wa ala fil qur'ani yufidul wujub duk lokacin da kaga an kawo kataba aka kawo ala a gaba ko kutiba aka kawo ala a gaba alaikum to yana nuhin ma'ana an farlanta a kanku domin kace a zahirin ayar me yake nuhi kutiba an rubuta a kanku daga yana da yana da ma'ana ba zai ba da ma'anar da ake so ba a hankali ya ayyuhal ladina ya kunna suka imani kutiba alaikumul qisasu fil qatl ay furida alaikumul qisas an farlanta a kanku alkisasu fil katla shine yin kisasi yin ramuwa daidai gwalgwado a wajen kisa abinda ake cema kisasi shine a rama abinda aka maka yanda ka yi ai to sai Allah ya ce alhurru bil hurri da da da ma'ana in da ya kashe da wanda ba bawa ba ya kashe wanda ba bawa ba to za a yi kisasi shi ma za a mi za a kashe shi wal abdu bil abdi haka bawa da bawa in bawa ya kashe bawa to za a kashe shi wal unsa bil unsa haka kuma mace da mace ma'ana in mace ta kashe mace ita ma za a mi ita ma za a kashe ta ana gane da kyau ko sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yahi masa wani abu na dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf to yabi tare da miƙa wuya wa ada'un ilaihi bi ihsan kuma ya biya da kyautatawa abinda ake nuhi shine idan aka kashe maka dan uwa sai sauran yan uwan suka ce sun yahi a biya diya ba sai an yi kisasi ba to kai koda baka yadda ba dole kame dole ka miƙa wuya wannan shine kaida ta musulunci asali in ka kashe ami a kashe ka amma in ka kashe sai dangin wanda aka kashe wasu suka ce sun yahi ba sai an yi kisasi ba a bada diyya ana gane da kyau ko to ko da sauran busu yahi ba me a diyya za a bada misali a saudiya ya ka zo za a yi kisasi dangin waɗanda aka kashe gaba ɗaya za a kawo wanda aka kashe ma dan wansu gaba ɗaya za a kawo su dangin waɗanda nasun ya kashe wanda yanzu shi za a kashewa za a kawo su a can sai a zo a aza takobi a gaban shi ta kun yahe in babu wanda ya daga hannu shikenan amma da za a gurzawa guda ya ce ni na yahe to shikenan ana gane da kyau ko sai zancen kuma diyya to shine ma'anan duk wanda aka yahe aka yahe kisasi na dan uwan shi da aka kashe masa to ya bi kai ce shi bai yarda ba wa ada'u ilayhi shi kuma anan ana nuni ada'u ilayhi bi ihsan ma'ana to diyyar da ku za ku bada ku bada diyyar da kyautatawa tunda sun yaye muku kenan diyya ita a bada ta ita kuma diyya ba ta sabka in ka ce ka yahe diyya to kai rabonka ka yahe ana gane da kyau ko rabon sauran sai an abun ga sai an hudo shi wanda shine kenan su kenan su moni su ba a yahe su Allah gane da kyau ko Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan wani sauki ne daga ubangijinku da rahama famani itada ba'da zalika amma duk wanda ya ta'addanci bayan haka ma'ana bayan an ba da diya ya komo kuma yi kisan falahu azabun alim to yana da azaba wadda take mai radadi sai Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun kuma kuna da a cikin kisasi hayatun ma'ana suka ce ai ai ai amnun ma'ana ta hanyar kisasi akwai kwanciyar hankali domin in aka ce mutum ya kashe ba a kashe shi tashin hankalin zai ne yanzu sai ka ga mutum yana takama sai in kashe ka in yi kason ka amma ba zai ce ba sai in kashe ka a kashe da na ya san babu babu ala aka wanda ko aikin banza ba dai dun mun tahi ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan to amma takamar shi zai yi kaso a ya san kaso ne zai shekara kaza ne zai ya hoto kenan da shi dai ai bai rasa rayuwarsa ba to amma in ya san shi in ya kashe kashe shi za a yi kenan aikin banza ne kenan zai kama kansa to shine Allah ya ce a cikin kisasi akwai aminci a gare ku ya ku musulmai yanzu da babu kisasin muna cikin aminci babu cikin aminci yanzu gashi nan irin abubuwan da suke wakana a makwabtan kasar mu mace ta yanke mishinta wai har a zo a ce ma wai an yahi mata wai shugaban kasa ya yahi mata ana gane da ke ko ko da yake na sha an ce daga baya ya shayi yahuwar da ya yi akwai hisabi a lahira ya ulul albab ya ku masu hankali kusan da akwai aminci a cikin kisasi la'allakum tattakun idan kuka yi haka kuma za ku samu takawa ni Allah ya ce a gaba
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين جزاكم الله خير واصل واصل فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
جزاكم الله خيرا الله يجي كتب عليكم أن فرلنتا أكنكو har yanzu dai kulliyat kenan ta komo ko an farlanta akan ku idza habara ahaduku ahadakumul mautu idan mutuwa ta halarto maɗayanku an zo wajen ko akwai wanda ba za ta halarto masa ba wa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu idan kuka dau wata gawa kuka kai ta makabarta to ka san da kai ma bayan ta kai ma za a doke ka a kai ka Allah ya ce an fallanta akan ku idan mutuwa ta halarto ma ɗayan ku ma'ana alamomi na mutuwa ya zo masa an fallanta in taraka khairan ai in taraka malan in ya bar dukiya alwasiya to yayi wasiya lil walidaini ga iyaye wal aqrabina da makusanta bil ma'rufi da kyautatawa haqqan alal muttaqin shi wannan aiki ne ga masu takawa ma'ana masu takawa suna tabbatar da wannan wasiyar suna yinta faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza wannan wasiyar da aka yi bayan ya shi ta an ce wani in an mutu a bashi kaza a bashi kaza ya canza wannan wasiyar fa inna ma ithmuhu alal ladina yubaddiluna ana gane da kyau ko to laihin shi mamacin baya da laihi laihin yana akan wanda suka canza abun suka canza wasiyar da yami ya bari inna allaha sami'un alim lalle allah mai shi ne masani wannan ayar ta sabuka ne kamin Allah ya raba gado idan muka zo akwai abin da kyan marahilu tashri'il irth ma'ana matakan da aka bi kamin a fallanta gado mataki na farko a musulunci shine kamin a fallanta gado an yi lokacin da mutum kamin ya rasu shi yake mi shi yake rabawa in na mutu abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza to da karshe sai aka ce an hutar da kai kwanta ka mutu za a raba za Allah ya raba gadon ana gane da ke ko wanda shine amma yanzu in kace kana raye ka raba gado to kayi laifi kayi laifi kun ba ba karami ba a takaicin uwa masu girma a wannan safhar akwai wata kalima mai muhimmanci da aka maimaita ba zai ga min ita ha akwai wata kalima mai muhimmanci da aka maimaita cikin aya uku ana gane da kyau ko kai aya guda ma ce ba a maimaita ta ba cikin ayoyin da suka zo anan ko aya biyu kalima na ce ba yawwa jazakumullahu khairan wa ulaika humul muttaquna la'allakum tattaquna haqqan 'alal muttaqina me ake nihi kenan takawa tsoron Allah kace yanda Allah yake maimaita wannan a takaice dai ishara ne akan alqur'ani yana daga cikin aikinsa ga musulmi in yana karatun sai kara masa mi ya kara masa takawa kuma takawa shine mafi girman abin da zaka tanadar makanka a duniya walaysati sa'adatu jam'a malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu wa taqwallahi khairu zadi dhukhran wa 'inda Allahi lil atqa mazidu ba shi bane rabon duniya ka samu dukiya ka samu arziki rabo mafi girma da Allah zai arzuta ka da shi a duniya shine takawa shine guzuri mafi girma Allah yace fatazawwadu watazawwadu watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri amma ku san guzuri mafi alkhairi shine takawa Allah ka kara mana takawa inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله bangaren bangaren listikin na da aka yi zance akwai mai rubuta sunayen da gashi nan ba hada wanda suke bukata ke suna iya su suna yin su da rasuwa